أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعلم حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد na'am Ah, Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya haɗa ya kawo wannan atsafi ne na kissa akan kissar da ta gabata Ah, wanda maƙasudin kawo wannan kissa shine yin wa'azi ga makomar mutanen annabi Lot yayin da suka saba ma uban manzon ubangijinsu azabar Allah ta sauka a kansu jayayyar da annabi ibrahim ya yi domin su kan kada azaba kan a- wato kada azaba ta sauka a kansu ba ta amfane su ba sai aka kaddamar da kisar annabi ibrahim domin wannan domin kuma wato bayyana babban matsayi na annabi ibrahim khalilur rahman don haka sai uslubin hikayar sai ya canza kamar yadda da ake cewa wa aka ce wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madyana akahum shu'aiba amma nan sai aka fara da walaqad ja'at rusuluna ibrahim domin a bayyana matsayin wannan a, annabi na Allah wanda shi wanda Allah madaukakin sarki ya rike shi badadin sa khalilur rahman Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra lalle haƙiƙa wallahi manzanninmu sun zo ma annabi ibrahim bil bushra da bishara qalu salama sai suka ce masa mun yi maka gaisuwa ta sallama qala salam yace to ni ma sallama ta tabbata a gare ku fama labitha an jaa bi ijlin hanif bai jinkiri ba sai ya zo da ɗan maraƙi gasashe allah maɗaukakin sarki nan wato ya yi rantsuwa wajen bayanin kisar annabi ibrahim da kuma yi mata taukidin gaskiyar da ke cikinta da qad waje take ta haƙiƙi ta tabbatarwa wato tamkar waɗanda ake ba su labarin wato suna inkarin wannan kissar ne amma sai aka saboda jahilcinsu da rashin saninsu ga wannan kissar da abin da ya faru da abubuwan da ta kunsa na hikimomi da kuma bayanin matsayi da Allah ya yi ma wannan bawa nasa sai aka sa su hata a matsayin wanda suke inkarin ma abin ya faru sai Allah ya ce wallahi yayi haka manzannin Allah anan su ne mala'iku mala'iku da Allah madaukakin sarki ya turo su zuwa wajen annabi Ibrahim a sifar mutane a babu hadisi da ya bayyana ko su wane ne amma riwayoyi na masu tarihi kamar yadda ya zo a cikin tafsir na ibn abi hatim sun ce su su uku ne da wato jibril da mika'il da israfil ga waɗannan mala'iku in ya tabbata haka ne su ne mala'ikun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da sifar da sunan da sifar Allah na cewa ubangijinsu ne a cikin addu'ar da yake yi ma Allah yake cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil saboda haka matsayinsu yana da girma a wajen Allah yadda har annabi sallallahu alaihi wasallam zai tawassuli da sifar Allah ta kasancewarsa ubangijin waɗannan manyan bayi na Allah to ala ayi halin Allah bai bayyana mana ko su wane ne ba wanda yake nuna saninmu da kan cewa ko su wane ne babu wata wato muhimmiyar babu wani muhimmin darasi da za mu ɗauka a nan don haka Allah maɗaukakin sarki bai bayyana ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai bayyana ba yace hakika manzannin mu sun zo ma Ibrahim Ibrahim shine wannan bawa na Allah wanda yake uban annabawa Allah madaukakin sarki ya sanya annabci a zurriyarsa da a zurriyar Ibrahim Allah madaukakin sarki yake walaqad arsalna ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب من أيكو النبي نوح دا إبراهيم مكسنيا النبتي أتكن زريوي أتكن زرية سوسو بيو دا كما سوكا دا لتافن الله annabawa da suka zo a bayan a cikin zuriyar annabi ibrahim tuli ne bal har malamai suna cewa babu wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim face daga cikin zuriyarsa duk wani annabin Allah da Allah ya aiko wanda dai Allah ya ambatan mana su a cikin alkur'ani bayan annabi Ibrahim to zurriyarsa ne bisharar da suka zo da ita shine ita ce bishara da cewa zai samu ɗa bishara da annabi ishaq da kuma annabi yaqub zai samu ɗa da jika ita ce wannan bishara bishara ce saboda ya kai lokacin da ya yanke kauna da kan cewa zai samu haihuwa to don haka mala'iku suka zo musamman don su masa bishara wanda ya nuna girman matsayin annabawa a wajen Allah da yadda Allah yake ji da su akan a sanar da shi wannan bawan Allah cewar manzo zai zo masa maimakon a wato zuriya za ta zo masa wanda za a iya sanar da shi ta mafarki domin mafarkin annabawa wahayi ne za a iya masa wahayi da zuwan mala'ika ba tare da ya gan shi ba ya yi zance da shi a cikin zuciyarsa kamar yadda yake ɗaya daga cikin hanyoyin wahayi amma mala'iku su zo takanas su sauka ba kuma mala'ika ɗaya ba bal mala'iku adadi jam'i domin su yi masa bishara wanda ya nuna girman wannan ya nuna girman matsayin annabi ibrahim a wajen allah jalla wa'ala to kuma allah ya ambaci cewar sun zo masa da, da suka zo sun yi wannan gaisuwa wadda take ita ce tarbiyyar da allah maɗaukakin sarki ya yi ma mutane domin farkon waɗanda suka yi gaisuwa mala'iku ne suka fara gaisuwar aminci da annabi adam kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da Allah ya halicci annabi adam ya ce je ka wajen wancan taro na mala'iku ka ji irin gaisuwar da za su yi maka ita ce za ta zamanto gaisuwarka da gaisuwar zurriyarka da ya je suka yi masa gaisuwa ta sallama gaisuwar aminci saboda haka wannan haka zalika waɗannan mala'iku bayan Allah da suka zo wajen annabi ibrahim suka yi masa gaisuwa ta sallama qalu salama ai nusallimu salaman muna yi maka gaisuwa ta sallama a gaisuwar sallama ma'anarta assalam din nan suna ne daga cikin sunan nakin Allah wanda wannan gaisuwa ta sallama ta kunshi abubuwa guda uku abu na farko addu'a da sunan Allah cewa aminci wato addu'a da wannan wato tabarruki a na farko tabarruki da sunan Allah ambaton Allah wanda ambatonsa a cikin abu yana da albarka alhairi ne mai yawa domin da ambaton Allah dukkan alhairi yake zuwa dukkan sharri yake kaucewa idan mutum ya ambaci Allah yayin da zai shiga gidansa miyagun aljanu shaidanu ba za su shiga gidan ba in ya ambaci Allah yayin da zai ci abinci shaidanu ba za su ci abinci tare da shi ba in ya ambaci Allah yayin da ya kusanci iyalinsa shaidanu ba za su ba za su haɗu da shi wajen yin wannan mu'amalar ba sannan ɗan zai kubuta daga sharrin shaidanu duk da albarkar ambaton sunan Allah ma'ana ta biyu wato addu'a ce addu'a ce da abinda ma'anar wannan suna na aminci ya tabbata ga wanda kake gaisarwa sannan ma'ana ta uku alkawari ne alkawarin cewar na zo maka da aminci ma'ana ba zan cuce ka ba to kun ga wannan za ka haɗa irin wannan gaisuwa da gaisuwar barka dai ko gaisuwar ina kwana ko gaisuwar barka da asuba ko gaisuwar good morning ko ka ce morning din good ce ko ba good bace wannan ba ta da wani ma'ana to a Allah madaukakin sarki duk abin da ya zaɓa ma al'umma zaka samu alkhairi mai yawa na cikinsa qala salam shi ma annabi ibrahim ya amsa da cewa salam a cikin wannan malaman tafsiri sun ce wannan ya nuna abinda annabi ibrahim yake a kai na wato tarbiyar da allah ya ma annabawa na cewa yayin da aka yi maka gaisuwa kai idan ka zo mayar da gaisuwar amsawa ka amsa da gaisuwar da tafi wanda ya amsa maka wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku mayar da kwatankwacin wannan gaisuwar ko wadda ta fi fahayyu bi ahsana minha ku yi gaisuwa da gaisuwar da ta fi kyau aw rudduha ko ku amsa daidai gwargwadon wanda aka gaishe ku to ta yaya annabi ibrahim ya amsa da gaisuwar da ta fi gaisuwar mala'iku alkhairi domin su cewa suka yi ƙalu salama shi kuma yake ƙala salamun salaman masdari ne wanda yake yana da ma'anar an kusan masa ma'anar fi'ilinsa ma'ana ai nusallimu salaman shine ma'anar masdari din dan kaga an kawo masdar dama an wato fi'ilinsa yana nan saboda haka jumla fi'iliya ce amma da annabi ibrahim ya ce qala salam wannan jumla ce ismiya a larabci jumla idan ta zo ta suna to tana nufin addawamu wal luzumu was thubut tana nufin dawama da lizumta da tabbata wato al'amari gaisuwa ta gare ku tabbatar aminci da lizumtar aminci da dawamar aminci saboda haka ta wannan ta wannan fuska gaisuwarsa ta fita su tunda shi bai zo da jumla fi'iliya ba sai ya zo da jumla ismiya shine bayanin da malamai suka yi saboda haka kun ga wannan bisa tarbiyar da Allah ya yi ma wato wannan ya nuna falalar mu ma al'umar mu yanda Allah madaukakin sarki ya sanya mu akan kyakkyawar ta'ada kyakkyawar hali shine halin annabawa abinda muke irin abinda annabawa suke ne in an gaishe da mutum an ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu duk ka kara kamar yadda aka raito sahabbai suna yi shine fa hayyu bi ahsana minha kun ga tarbiyar annabawa ce wace al'umma ce a bayan kasa suke hatta a gaisuwa abinda annabawa suke al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana bin gurbin annabawa ba kawai a tauhidi da imani da manzanni ba hatta a abu kamar gaisuwa ma gashi muna koyi da annabi ibrahim na'am ta'ala a wannan bai zo ba ta'ala assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to inda mutum yayi dai da sifa amma dai duk cikin yanda yake zuwa na gaisuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen raddi ba a zo da ta'ala ba ba zo da ƙarin ta'ala ba saboda haka mutum ya tsaya akan akan nassi shine koyaushe yafi eh ba cewa muke wanda ya haka yayi bid'a ba amma dai cewa muke bai zo ba fama labita an ja'a bi ijlin hamid yace bai yi jinkiri ba sai ya zo da dan maraki gasashe Allah yace bai yi jinkiri ba wanda ya nuna gaggawarsa fama fa litta'aqib nan da nan bai yi jinkiri ba sai ya zo da dan maraki gasashe wanda ya nuna wannan karimcin annabi ibrahim gaggawa wajen darash wajen girmama bako kun san bako idan ya zo abinda za a bashi na abinci haƙƙin sani wajibi ne a kansa bai haƙƙi ne wajibi da in ba a bashi ba in ya shiga gidan garken mutumin ya ɗauki abin da yake so ya yanka ya gasa haƙƙinsa ne ya ci bai wannan haƙƙi ne wajibi eh wato kamar yanzu ya shige kicin to kun ga ana duba al'ada idan abin da mutum zai yi wato kun ga kamar yanda kamar yanda malaman malikiya ne suka yi fatawa idan ka ga dukiyarka a hannun wanda kake bi bashi idan wanda kake bi bashi dukiyarsa ta shigo hannunka to ka iya cewa to shikenan a maimakon bashi na kamar alal misali kana bin mutum bashi sai zo ya maka sautu ya baka kuɗi za ka tafi cana sai ka ce to wannan kuɗin a maimakon bashi na kawo kuɗin sautu zamiya eh zamiya kenan zamiya to malaman malikiya sun ce da sharaɗi ya halatta a yi wannan amma da sharaɗi idan ba za a taɓa lafiyar mutum ba ba za a taɓa mutuncinsa ba amma idan zai yi zai kai ya zuwa ga a taɓa mutuncinsa a kai shi ƙara a ce a'a ba ka da haƙƙi sai kamata ya ka kawo kotu wanda wannan ya sa a taɓa a ɓata masa lokaci ko a taɓa mutuncinsa to kada ya yi saboda haka ko wannan ma haƙƙinsa ne idan za a taɓa mutuncinsa a ce ɓarawo ya shigo gidan mutane kafin ya yi bayani cewa ai ba ku san cewa ƙirar bai ba ku ji karatu ba ne ba ku je kun ji darasin riyadu salihin ba kafin ya gama wannan bayanin abin da za a yi masa na barna an riga an yi to dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara ya kawar da ya kawar ma da kansa wannan barnar shine aula gaskiya ne saboda mutane ba an kaje wajen wanda ya sani ne to shi kenan sai kai aiki da wannan amma in ba a sani ba kada kai to Allah ta'ala ya ce ya zo da maraki hanif gasashe malaman tafsiri suka ce domin gashi ya fi gaggawa bisa dahuwa kafin a ce za a haɗa dahuwa a ce a ɗora a haɗa wuta a ɗora abin nan a ɗora murhu a kawo tukunya a zuba ruwa a dafa a sa kayan ƙanshi a yi wannan lokaci ya ƙure lokaci ya ƙure sun gama haɗiyar yawo to bai kamata ka sanya wato bakinka a cikin wannan hali ba sai ya abu wanda yana ke na gaggawa shine gashi gashi haɗa wuta kawai za a ɗora duwatsu su zafi sannan a ɗora naman sai ya gasu sai a kawo mutane sai su ci shi yasa Allah maɗaukakin sarki don ya gaya mana irin gaggawar Ibrahim alaihi salatu wassalam wajen karrama bako wajen girmama bako sai ya ce maimakon ma ya tsaya a yi dahuwa sai ya gashi kawai ya kaddamar ya ce falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum yayin da ya ga hannayensu ba sa kaiwa ya zuwa ga wannan naman ɗan maraƙin da ya kawo musu nakirahum sai jikinsa ya yi ɗari da su wato sai ya yi inkarin wannan abu sai ya kyamaci halu ya kyamaci wannan yace a'a wannan da me suka zo domin al'adar mutane ya gabata cewa idan bako ya ci abincinka to ya nuna cewa ba zai maka mummuna ba domin ya yadda da ihsanin ya karbi ihsanin da kai masa to shi ba zai maka sakayya da rashin ihsani ba wannan ɗabi'a ce ta mutane mutanen kirki al'ada ce kyakkyawa amma in mutane ba su da wannan al'adar wannan tana daga cikin abin da shaidanu suka zamar da su daga kyakkyawar hanya kyakkyawar hanya haka take in dai shi yasa zaka ji larabawa ma suna cewa bainana al'aish wal milh wato mun haɗu wajen cin abinci da gishiri wato mun ci abinci a akushi ɗaya saboda haka ma'ana ba zan ha'inci wanda ya mun haka ba ba zan masa mummuna ba to da annabi ibrahim ya ga su ba su ci abincinsa ba sai ce to ko abin da suke tafa da su ba kyakkyawan nufi ba ne tunda bai san ko suwaye ba a wannan lokaci wa aujasa minhum khifa kuma sai ya ji wato tsoro daga gare su ya ji tsoro wanda yake wannan tsoron ya ɓoye shi amma a cikin zuciyarsa shine alhajis wato a cikin zuciyarsa ya ji tsoro wanda bai bayyana ba daga gare su qalu la tahab da suka ganshi da suka ga haka sai suka ce kada ka ji tsoro a cikin suratul hijr ya ma bayyana musu tsoron qala inna minkum wajulun mu muna tsorata da sha'aninku mun tsorata da ku qalu la tawjal suka ce kada ka ji tsoro inna nubashshiruka bi gulamin ali nan kuma sai suka ce qalu la takhaf suka ce kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut sai ya fahimci cewa su mala'iku ne kenan mala'iku domin wanda wanda yake wannan shine ya masa bayanin dalilin rashin cin abincinsu domin mala'iku ba sa cin abinci ko da sun zo a shiga a kamar mutane ba sa cin abinci domin su abincinsu shine tasbihi da tahmidi shi yasa kaga ba abun mamaki bane Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ya yi ne ya dore baya cin abinci yace inni inni abitu inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ni ina kwana ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni yace innakum lastum ka hay'ati ku ba kamar hay'ata bace annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi azumin dore dore shine wato ya gama azumin bai yi bude baki ba bai yi sahur ba ya wuce da wani azumin waɗansu sahabbai suka bi shi ya sa aka sake kwana na biyu suka bi shi aka sake kwana na uku suka galabaita sai ya ce abin da ya sa ne muku haka saboda masu neman zurfafawa su gane su daina zurfafawa don na azabtar da su wato don kada su yi ya ce ni ba kamar ku bane ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda haka kaga mala'iku in Allah da ya ma mala'iku haka zai iya bama wani daga cikin bayinsa annabawansa irin wannan sifa irin wannan sifa saboda haka dalilin rashin cin abincin nasu kenan wamra'atuhu qa'ima matarsa tana tsaye matarsa ita ce Sara wadda ta ga waɗannan bayan Allah kuma sun yi magana da ita sun yi magana da ita suka gaya suka yi mata albishir daga Allah suka isar da albishir daga Allah gare ta shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa wai ita ma annabiya ce domin duk wanda mala'ika ya zance da shi ya masa wahayi sai su ce shi ma annabi ne wanda yake kuma wannan kuskure ne akwai har wani malami a ɗanbarta ya rubuta littafinsa akwai mata a cikin annabawa ba wai tambaya ba ce a'a wannan magana ce tabbas yake faɗa ya turo mun in duba masa littafin wannan kuskure ne domin Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu aiko gabaninka ba face maza da muke wahayi ya zuwa gare su daga cikin mutanen alkaresu annabawa maza ne haka Allah ya ce illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ga wanda ma mala'ika jibrilu ya je ya ce ya maryamu ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in duk ya gaya mata wannan mala'ika jibril ya gaya mata wannan amma Allah madaukakin sarki ce yayi wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am mahaifiyarsa siddiqiya ce Allah bai ce annabiya bace tare da wahayin da ya zo mata inna ya ya maryamu inna nubashiruki bi ghulamin ismuhu inna nubashiruki bi ghulamin ismuhu al-masih isa ibn maryam to ka gani duk da waɗannan abubuwan amma ba ta zamanto annabiya ba Allah sai ya ce wa ummuhu siddiqa siddiqa na'am wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye a kansu wannan tsayuwa bisa al'adar da wato mata sukan yi na hidimta ma bakin mijinta bakin mazajensu idan mace ta yi idan miji yayi baki mace sai ta zo ta yi musu hidima ta kaddamar da abinci gare su kamar yadda ake cewa ya rabbata dari qumi ghayra sadiratin dummi ilayki rijal alqawmi wal ghuraba ya ke uwar gida ki tashi ba kina kaskantatta ba wato kina hidimta ma a wato jama'ar wato jama'ar kabila da ma baki da suka zo sai dai wannan ba yana nufin kan cewar za ta zo ta yi wannan tana tabarruji tana nuna ado kamar yadda yanzu matan yanzu sukan yi ba idan mace abokan mijinta sun zo sai ka ga ta ci kwalliya ba za ta sa hijabi ba don tana ganin tana cikin gidanta tana kai komo tana ɗora abinci akan tebur tana kawo wannan ta kawo wannan duk ta bayyana adonta ga maza waɗanda suke ajinabai ne gare ta bayan kuma Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna zuwa ƙarshen aya wannan haramun ne wannan haramun ne kuma wajibi ne ga mijin ya hana in ba haka ba adalarsa sai ta sarrafa ya zamanto ba shi da adalci wa mar'atuhu qa'imatun fa bahikat sai tai dariya dariyar ta shine tana mamakin annabi ibrahim yana dariya a yana jin tsoro alhali tsoron ba nasa bane dan ba shi aka aiko ma manzannin ba da za su ba shi aka aiko da abinda manzannin suka zo da shi na wato halakar da mutanen mutanen annabi Lutu ba kuma sun zo masa da bishara ne amma kuma yana jin tsoro shine kai dariya tana mamaki ta yaya za a yi an zo mutane sun zo maka da bishara kai kuma ka zamanto kana jin tsoron su fa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata albishir da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq muka bata yaqub muka ce ga yaqub kuma zai zo wannan ita ce qira'ar hafs da waɗansu daga cikin qurra qira'ar jumhur kuma wa min wara'i ishaqa yaqubu da kuma yaqubu ya kasance zai tabbata bayan ishaq to shi yasa ne ma waɗansu suke rinjayar da wannan qira'ar akan qira'ar yaqub har waɗansu masu feneke suna cewa ta yaya za a ce haka a cikin larabci wa min wara'i ishaqa yaqub ay atsafi akan wato almajrur a bayan an samu fasili tsakanin su wanda sibawahi yake ganin wannan kuskure ne a cikin lahan a cikin a cikin nahau ne amma suka yi masa suka yi masa raddi cewa tunda qur'ani ya zo da shi shikenan da kuma sauran maganganu ma na maganganun larabci wato wannan ita ce bisharar da Allah ya ambata wala qad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra manzanninmu sun zo da bishara ga ibrahim shine ake masa albishir da ishaq fa basharna ha bi ishaq muka mata albishir da ishaq cewa ita za ta haifi za ta haifi ishaq wa min wara'i ishaq bayan ishaq kuma akwai yaqub shi kuma zai zo wato jikanta ishara ga cewa kamar yadda za ta haifi ishaq haka kuma za ta ga jikanta yaqub wato bayan ma ta haife shi kuma ta ga haihuwar ɗansa ka san abinda abinda ike faranta ma iyaye rai kenan sai Allah ya sa ga aurenka wato in an ga auren mutum kuma har a ga kuma jika saboda haka abu na faranta rai haka Allah ya halicci mutum mai son wannan ne to shine Allah ya zo masa ta wannan abin da yake so ya mata wannan bishara din domin dama ma'anar bishara kenan a gaya mutum abin da zai faranta masa rai qalat qalat ya wailata sai ta ce ya kai cona wato ta kira ma kanta kai co wato abun abun in kira ma kaina abun da na sani ne cewa ta yaya za a yi haka ya faru a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu ni mai haihuwa ce wa ana ajuz alhali ni kuma tsohuwa ce tukub wa hadha ba'li wannan kuma shi wannan kuma mijina shaykha halin kasancewarsa ya riga ya zama to tsoho ta yaya za a yi tsoho da tsohuwa su haihu kuma har su rayu su ga jikansu inna hadha la shay'un ajib wannan wallahi al'amari ne mai ban mamaki qalu atajabina min amrillah sai suka ce yanzu kina mamaki ne daga al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahamar Allah da albarkatunsu da albarkatunsa su tabbata a gare ku ahalal bait ya kuma abuta wannan babban gida gidan annabi ibrahim gidan uban annabawa rahamar allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku innahu hamidun majid shi allah fa lallai mai yawan godiya ne majid mai girma ne saboda haka idan ya tashi in ya tashi in ya tashi kyauta irin kyautan bangi irin kyautan mai jin girma ce ba inna sana'a ala timbali timbalu bane wato wanda ya yabo akan wani abu wulakantacce shi ma wulakantaccen ne a'a kyauta ta kyauta ta mai mulki ta mai girma to irin kyautar girma ce kyautar da sai Allah ne zai yi ta shi yasa sai ya faɗi wannan innahu hamidun majid shi Allah mai godiya ne wato saboda ku gida ne wanda yake na gida ne na tauhidi kewaye da ku al'umma ce wadda take karkatatta kuma ku ne kadai akan tauhidi kamar yadda annabi ibrahim ya ce masara lokacin da suka zo za su wuce da wani jabberi duk mutumin da ya gani da mace sai ya kwace ta ya kashe shi in ya san matarsa ce hadisi yana cikin sahihul bukhari sai annabi ibrahim ya ce ma matarsa sara idan muka zo wannan jabberin ya kaɗaita da ke zan ce masa ke ‘yar uwata ce domin babu wani wanda yake akan addinin gaskiya a bayan ƙasa in ban da ni da ke duk shirka ake a ko'ina su ne kaɗai suka karkata daga shirka suka tafi suka tafi akan tauhidi saboda haka Allah mai godiya ne a gare su don haka Allah ya kira su ahalal baiti ma'abuta wannan babban gida na tauhidi kuma ya ce Allah shi mai godiya ne akan abin da suka yi kuma mai girma ne saboda haka abin da zai musu shine ya dace da girmansa shine ya musu wannan abin mai ban mamaki ya turo musu da mala'iku su musu albishir sannan kuma ya ba su wannan kyauta lokacin da sun yanke kauna ma daga haihuwa kuma ku duba ku ga yadda bisharar da mala'iku suke ba su sai Allah ya ce mu ne muke musu bisharar fa basharnaha bi ishaqa muka yi musu bishara da ishaq kun ga maganar mala'ika jibrilu ce da maganar mala'ikun nan ce shine Allah yake cewa maganar shine yayi domin sun yi da umarninsa kuma wanda ya nuna girman mala'iku a wajen Allah to kun ga wannan a cikin wannan a shi yasa sai Allah ya zabar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazi na yin salati a gare shi da roƙa masa rahamar Allah da gafara Allah da albarkar Allah wato irin yadda Allah ya yi ma annabi Ibrahim da da mutanen gidansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kaga kuma aka kawo innaka hamidun majid aka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid kamar yadda ake faɗa a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kamar yadda nan yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait shine ali ibrahim kenan innahu hamidun majid kun gane wannan to Allah madaukakin sarki ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani na'am
لما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم الله منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرضي
Allah ya ce falamma zahaba an Ibrahim rau'u yayin da razani ya kauce wato ya tafi ya bar Ibrahim ya bar annabi Ibrahim wato wannan razanin ya kau waja'athu al-bushra kuma bishara ta zo masa yujadiluna fi qaumi lut sai gashi yana jayayya da mala'ikunmu akan sha'anin mutanen annabi lut sai Allah ya ce yana jayayya da mu saboda yana kokarin ya ce ma mala'iku dan me za ku halakar da su dan me za ku halakar da su ba ku san akwai lutsa a ciki ba qala inna fiha lutsa ai lutsa yana ciki qalu nahnu a'lamu biman fiha ai mu muka fi sani da wanda ke cikin ta domin yace musu yanzu alƙarya da take da mumini kamar lut da kuma mutanen gidansa ita za ku halakar bayan shi mumini ne suka ce ai mun san da mun san mun fi mun fi sani mu ne muka fi sani da wanda ke cikinta za mu tsirtar da shi da shi da iyalansa ban da matarsa to duk da haka annabi ibrahim saboda halinsa na tausayi da haƙuri yana ƙoƙarin ya ga ko akwai abin da zai yi domin a kau da azabar allah daga waɗannan mutane wannan ya nuna irin rahamar annabawan allah jalla wa'ala ba mutanensa ba ne ba mutanensa ba ne amma mutanen ɗan uwansa ne domin annabi lot kamar yadda malaman tarihi suka ce ɗan baffan annabi ibrahim ne ɗan baffan sani don haka zamani ɗaya suka yi tare allah ya tsirtar da su bayan ya halakar da mutanen annabi lot ya tsirar da su da annabi ibrahim suka tafiya zuwa ga al'ardul mubaraka wa najjaynahu wa lutan ila al'ardul lati barakna fiha muka tsirar da shi da shi da lot ya zuwa ga ƙasar da muka sanya albarka a cikinta ita ce ƙasar sham ƙasar siriya da falastin allah ya ce inna ibrahim la halimun awahun munib lallai ibrahim wallahi mai yawan haƙuri ne awahun mai yawan ƙanƙan da kansa saboda tsananin tsoron allah yana nishi na jin tsoron allah munib mai yawan komawa ne ga allah wannan yabo ne ga ibrahim alaihi salatu wassalam aka tara masa waɗannan sifofi alhilmu wanda Allah yake son sa shine wato a haƙuri wanda ake yi bisa ilimi ba haƙurin jahili ba in ban yi haƙurin ba menene ya zan yi wannan ba shine alhalimu ba alhalimu shine wanda yake haƙurinsa bisa sani ne ya sanya ba zai yi wauta ba zai haƙurce ya ɗaura ransa akan abin da baya so akan abin da yake ƙi saboda saboda ba zai yi abin da ya san bai dace ba wato ya sanya ilimi ya sai tsara akan abin da zuciyarsa take gaya masa ta farfasar zuciyarsa shine alhalim al'awwa shine mai yawan kankan da kai yana nishi saboda tsoron Allah da kaskantar da kai da hushu'i kuma almunib shine mai yawan komawa ga Allah mai yawan komawa ga Allah da tuba da ibada Allah ya ce ya Ibrahimu a'rib anha an hada ya Ibrahim ka kau da kai daga wannan wato daga wannan jayayya da kake a maimakon mutanen annabi Lut innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijinka tabbas ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma su azaba wadda ba a kawar da ita mai zuwa ce a gare su wato wannan suka gaya masa Allah ya riga ya hukunta al'amari to idan aka hukunta al'amari annabawa sai sallamawa to haka mabiya annabawa ma ya kamata su daga Allah ya hukunta al'amari sai a sallama ma hukuncin Allah shi yasa aka ce wato a idan Allah ya jarabce ka da kaddara abinda baka so to ka sallama ka rissina ma Allah ka yadda haka Allah yake so ya ganka sannan ka nemi yayewa daga wajensa amma ka karɓa ka karɓa abin da Allah ya tsoro maka ta hanyar wato sallama ma al'amari amma ka ce dan me wannan abu zai faru gare ni ta yaya aka yi irin wannan abu zai faru gare ni kamar kana cewa Allah me yasa kai haka kamar kana ce ma Allah me yasa kai haka to wannan rashin ladabi ne ga Allah domin wannan al'amarin Allah irin wannan shine al'amarin sa alkauni wal qadari abinda Allah ya kaddara na'am
لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد Allah ya ce walamma ja'at rusuluna luta to yayin da manzanninmu suka zo ma annabi lut si abihim sai ransa ya ɓaci da zuwansu saboda ya ga mutane masu kyawawan kama sun zo masa kuma maza kuma ya san al'adar mutanensa wa baqa bihim zar'a kuma dabararsa da dukkan wata dabara tasa ta ƙare ya rasa yadda zai wa qala hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai tsanani ka duba yadda ƙur'ani yake yake suranta mana yadda halin mutum yake yayin da wani abu ya zo masa da baya so idan abu ya zo ma mutum baya so sa farkon abin da zai yi sai ransa ya ɓaci da wannan abu idan ransa ya ɓaci to sai ya so ma tunanin yaya zai yi ya kau da wannan ɓacin ran to idan ya ga dukkan dabarar da yake da ita kan ya kawar ma kansa wannan ɓacin ran ba shi da wani ikon yin komai to sai tsananin ya tsananta a gare shi to wannan shine halin annabi lo ransa ya ɓaci da zuwansu wa baqa bihim zar'a wato asalin ma'anar wannan kalmar baqa zar'uhu wannan tamyizi ne muhawwalun anil fa'il wato ai baqa zar'uhu zira'in wato a miƙewar hannunsa wanda da hannu shine zaka miƙe kai wani abu ya zamanto ya takura hannun ba zai kai ya zuwa ga abin da yake so yayi ba shi ne ake cewa dabararsa ta ƙare ba shi da wani abu da zai iya yi ko kuma azar da wacikin ma'anarsa shi ne takun raƙumi yayin da takun raƙumi ya zamanto takurarre ya zamanto cewa ba zai iya tafiya ba ya cimma manufarsa shi ma duk wannan wato uslubi ne larabci da ake nuna cewar dukkan wani ƙoƙari nasa da zai yi dabararsa ta riga ta ƙare to sai ya ce wannan rana ce mai tsanani wato yaya zai ya ya ba shi da dabara ba shi da ikon kawar da wannan abin da ya bata masa waja'ahu qaumuhu Allah ya ce mutanensa sai suka zo masa yuhra'una ilaihi suna gaggawa irin gaggawar wanda ake tunkuɗa shi ya zuwa gare shi wato sun ga abin da suke so an je an ba su labari cewa ga waɗansu baƙi nan sun zo wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kafin zuwan nan nasu da masu mutane ne wanda sun kasance suna aikata miyagun ayyuka miyagun ayyukan Allah madaukakin sarki ya bayyana a a waɗan surare innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin ku kuna zai kema alfasha mummunan aiki wanda wani daga cikin talikai bai riga ku zuwa ga wannan ba su ne farkon wanda suka fara wannan al'adar namiji na zuwa na zai kema namiji mace na zai kema mace a bayan ƙasa ba a taɓa samun wata al'umma na wannan ba wanda ya nuna kan cewa wannan saɓanin fitsira ne shi yasa yanzu da suke ta hayaniyar cewar don me za a hana ma namiji mai sha'awan namiji yancinsa haka ma suka gaya musu wani suna ma na karama suke musu kada a ce masu aikata aikin mutanen annabi lot sai je a ce namiji mai sha'awan namiji mace mai sha'awar mace cewa wai yaya mutum zai ɗabi'arsa haka Allah ya yi shi ɗabi'arsa ce to ƙarya suke ba ɗabi'a ba ce domin Allah ya ce ya halicci halittarsa hunafa akan addini batotar fitra ce farkon waɗanda suka fara kauce ma wannan fitrar mutanen annabulo innakum lata'tuna al-fa'ishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuna zuwa ga aikata alfashar da babu wani daga cikin talikai ko ɗaya kaga aka ce min ahadin akai takidin nafi din nan da kore shi da harful jar babu wani da ɗai daga cikin mutane da ya gabace ku wajen yin wannan to sauran mutane su ne akan fitsira wajen wannan kuma kun san sau da yawa ana nuna wato abinda mutum baya tsammani ana yi idan wani ya zo ya yi aka nuna masa sai ya ɗauka wannan al'ada ce sai ya yi har sai ta zama to kamar ɗabi'a ce kamar ɗabi'a ce akwai wani malami mutumin amerika malamin tarihi ne daga bayan musulunta yana ba da kissar yadda filafilan batsa suka yaɗu a amerika ya ce a cikin 1950-60 ba za ka taɓa suranta cewar za a yi irin wannan a cikin amerika ba amma da yahudawa da suke da da suke da wato a kamfaninnukan fim suka zo suka yi wannan sai zama to al'ada sai a ce ashe ana yin haka to ana yin haka ashe ai al'ada ne shikenan har ya zamanto ruwan dare ya zamanto jiki to haka zalika irin wannan shaidan haka yake zuwa ma mutane ya canza ɗabi'ar su har sai ta zamanto kamar ita ce ma asalin ɗabi'a domin yanzu daga cikin marubuta na falsafa dan su ma suna da marubutan su na falsafa da suke tabbatar da wannan ra'ayi daga cikin abubuwan da suke kawowa na hujja shine cewa ai ɗabi'a ce ta za ka yi da mutum wanda yake haka yake a cikin asalin ɗabi'arsa idan aka ce an hana masa wannan an hana masa yancinsa an hana masa haƙƙin rayuwa kamar yadda mutum zai rayu domin shi a wannan ɗabi'ar yake to mu Allah ya nuna mana cewa wannan ba ɗabi'a ba ce fararren abu ne kuma shaidanun mutane ne suka kawo wannan abu to shine a sayyi'a din da suke aikatawa sun kasance suna aikata miyagun ayyuka qala ya qaumi sai annabi lut yace ya ku mutane na domin yana neman su tausasa wato yana neman ya nemi tausasawarsu da kuma wato saukin halinsu ya musu wannan khitabi na tausasawa na mulatsafa haula ibanati waɗannan ‘ya'yana ne hunna a tsaharu lakum su suka fi tsarki a gare ku wato kanku domin ku aure su yana nufin ‘ya'ya a nan kamar yadda malaman tafsiri suka ce ba zahirin ‘ya'ya mata ba nasa yana nufin matan al'umar domin dukkan annabi uba ne ga al'umarsa saboda haka in ya ce ‘ya'yansa mata yana nufin ‘yan al'umman nasa mata ga su waɗannan mate kunku ne su suka fi tsarki a gare ku wato su suka fi tsarki a gare ku ku je ku yi alaƙar biyan bukata da su wato wannan ya fi tsarki wanda ya nuna alaƙar wato ita garizar mutum ta biyan bukatar jikinsa zai iya biyan bukatar ta hanyoyi dukkan wato biyan bukatar za ta iya zuwa ta dukkan hanya amma akwai hanya mai tsarki akwai hanya mara tsarki saboda haka wanda ya je biyan bukatarsa ta hanya ta hanyar matekun aure ita ce kaɗai hanya mai tsarki sauran hanyoyin ba su da tsarki saboda haka abinda Allah ya hukunci a kansa da rashin tsarki babu albarka a cikinsa ba wai kan cewa babu sha'awa ba ne akwai wanda yake zai iya yi ta wannan zai yi sha'awa wani ma sha'awarsa ba za ta samu wannan sha'awar tasa ba sai idan ya yi da dabba wani ma sha'awarsa ba zai samu wannan sha'awar ba sai idan ya ga gida na ci da wuta akwai mutane da suke irin wannan ba su da wannan ba su da suna da wannan halin rashin lafiya akwai wani wanda yake psychoanalyst da ya rubuta littafi akan wannan cikin marasa lafiyar da aka kawo wajen sa patient dinsa akwai wani wanda yake shi ba zai ji cewar ya samu biyan bukata ba sai idan ya ga wuta ta tashi tana ci babal babal a cikin gidaje saboda haka idan yana kullun yana yawo neman gobara idan ya gama yawonsa neman gobara bai ga gobara ta tashi ba shine sai watar ya je ya siyo fetur ya cinna ma wani gida wuta yana ganin wuta ta tashi bal bal bal bal sai ya tafi ya tafi a guje wajen farkarsa ya je ya samu biyan bukatarsa shine ashe wani ya gan shi sai aka ɗauke shi aka je aka kama shi aka yi shi wajen yan sanda sai aka gane mutumin ba shi da lafiya da aka yi shi wajen likita sai ya ce to ga labarinsa shi ga yanda yake ga yanda yake to wannan irin waɗanda shaitan ya riga ya yi sai tsara a kan tunaninsu da zuciyarsu to hanyoyin suna da yawa dukkaninsu ba su da tsarki zuwa ku zai kema matanku na aure hunna a faharu lakum su suka fi tsarki a gare ku kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato fa innahum ghairu malumin a yayin nan su ba waɗanda ake zargin su bane yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wato ya hada su da tsoron Allah wanda yake shine zai sanya su su bar abin da Allah baya so wala tukhzuni fi dhayfi kada ku tozarta ni ku wulakanta ni a cikin haƙƙin wato baƙina domin tozarta mutum a baƙinsa abu ne wanda yake su kansu a cikin al'umar suna ganin abu ne wanda yake na aibi alaysa minkum rajulun rashid shin babu mutum wanda yake kintsatse shiryayye a cikin ku wannan ya nuna irin damuwar annabi annabi lut wato babu wanda zai zo ya taimaka yayi wa'azin gaskiya wanda zai gane gaskiya ya taimaka mun yayi mun yayi muku nasiha babu wani mutum wanda yake kintsatse nutsatse rashidi a cikin ku to wannan yayin da aka ga alƙarya ta kasance wato ta makance a cikin bin sha'awa to ya nuna kan cewa suna rasa sifar rashada sifar wato sifar rushd kintsuwa da shiryuwa ar-rashid shine wanda yake kintsatse duk abin da zai yi yana yin sa bisa hankali bisa ka'idar miƙewar ɗabi'a da abin da ake so da barin abin da ba a so abin da yake cire ma al'umma wannan sifa ta rashad shine al'umma su makance wajen bin shahawat wajen bin shahawaice shahawaice sha'awa idan baka yi mata linzami ba za ta kai ka tabaro shi yasa kun ga wajen zina aka aka mugusta daga aka sanya daga cikin manya-manyan zinubai mutum yayi zina da makwabci da matar makwabcinsa domin mataki ne da zai zo na zina idan mutum yana zina shi yasa Allah ya ce kada a kusance ta idan mutum yana zina wajen bin sha'awa ba zai tsaya a nan ba in yana yi da na nesa sai ya kai ya zuwa ga kuma babu abin da yake burge shi irin ya nemi matar aure daga nan kuma shaidan ba zai kyale shi a nan ba in ya so ma neman matan aure ba abin da kuma yake so sai nemi matar auren wadda take ta makwabcinsa wanda yake gashi gashi daga nan kuma sai ta matar yan uwansa daga nan kuma sai ta yan uwansa na jini to haka shaidan zai rinka tafiya da shi har sai ya kai shi inda ba zai dawo ba to haka shahawat suke suna cire ma mutum wato sifar wato arrushid kintsuwa da shirya na'am
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فعسر بأهلك بكسع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقليل Allah ya ce qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin mutanen annabi lut sai suka ce ai ka sani ba mu da wani haƙƙi da muke nema a cikin ƴaƴanka mata mu ba mu da sha'awar mata ba mata ne a gaban mu ba wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma lalle kai wallahi ka san abin da muke so ka san abin da muke so kun ga wato yadda sha'awa ta mayar da su a makance Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun Allah ya ce na rantse da rayuwarka ya Rasulallah su sun kasance a cikin mayansu na sha'awa wato suna kai komo sun makance a cikin wannan mayan na sha'awa shi yasa Allah kafin ya halakar da su sai da ya makantar da su tukuna famasna a ayunahum wa zuqu azabun mustaqim Allah ya ce sai muka wato muka makantar da gannansu kafin tukuna ma azabar ta zo sai suka makance Allah ya su waɗanda suka zo gidan annabi Lot sai da suka makance yayin da suka gaya masa wannan sai annabi lutu ya ce qala law anna li bikum quwwa sai ya ce da ina da ƙarfi tare da ku da ina da ƙarfin da zan da nake da shi a kanku au awi ila rukunin shadid ko kuma ina da wata majingina mai ƙarfa da zan dogara da ita domin na hana ku abin da kuke yi da na yi haka Allah maɗaukaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kallo innahu kana ya'wi ila ruknin shadid ya kasance yana neman madogara ta wato majingina mai karfa shadid mai karfi wanda zai jingina gare ta ya dogara akan wato ya ije sharrin mutanensa daga gare shi qalu ya lutu mala'iku suka ce ya kai annabi lut inna rusulu rabbik mu fa manzannin ubangijinka ne mala'iku ne daga ubangijinka lan yasilu ilaika ba za su isa zuwa gare ka ba kan su tozarta ma a wato kan wai su tozarta bakinka ba za su samu wannan ikon ba ba za su isa ba ba za su isa zuwa gare ka ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl dan haka kai tafiyar dare da kai da iyalanka bi qit'in min al-layl a yanki na sauran dare na cikin dare wala yaltafid minkum ahad kada ɗayanku ya waiwaya ya juya kada ɗayanku ya waiwaye illa mara'atak sai dai matarka ita kam za ta yi waiwaye kuma za a halakar da ita innahu musibuha ma asabahum ita lallai abinda zai same su na azaba zai same ta domin an ce ita ce take zuwa ta ga ita ce take ta ce musu to ku zo fa ga baki sun zo mutanen sun zo nan da nan suka yi gangami suka taho yayin da mala'iku suka zo ma annabi saboda ta kasance ba ta tare da shi a kan aƙidarsa ta imani da tauhidi da kuma da kuma yakin da yake da mutanensa akan wannan alfasha da suke aikatawa da ita da Allah ya buga misali da ita da mata annabi no kana ta tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma sun ha'inci sun kasance karkashin bayin musalihai guda biyu sai suka ha'ince su ha'inci ba wai ha'incin shigan musu ba wai ha'incin neman a ya zamanto suna da suna ma wato suna cin amanar mazajensu wajen haƙƙin aure ba Allah ya tsara annabawa da wannan babu wani annabi da matarsa ta kasance haka balatana su zo musu da ɗashege a'a ha'incin da suka yi musu akan imani suna tare da su amma ba sa tare da ba su amu wato ba su da aminci tare da su akan aƙidar da suke akai inna maw'idahum as-subh Allah ya ce mala'iku suka ce musu inna maw'idahum as-subh alkawarin wato lokacin alkawar lokacin saukar lokacin da aka alkawarta musu na saukar azaba shine asuba wayewar gari alaysa subhu biqarib to yanzu asuba ba kusa take ba kamar wato annabi annabi lut yana cewa to yaushe ne azab saboda ya shiga cikin damuwa yana gaggauta zuwan azaba yace to ai Allah yace inna mau'idahum subh a cikin wannan ma akwai narko yayin da Allah ya hukunta cewa ga hukuncin Allah saukar azaba ya tabbata a gare su da asuba kamar mutum ne a zo a ce maka mala'ikan mutuwa na nan zuwa karfe goma karfe goma mala'ikan mutuwa zai zo za ka iya cin abinci wannan rana ruwa ma za ka iya sha ballantana bacci to Allah haka ya ce ma annabulu ya ce ga musu inna maw'idahumus subh lokacin saukar azabar tasu da asuba ne alaysa subhu biqarib to asuba bata kusa ba wato asuba wato kada ya ga kada ya ga jinkirin zuwa domin sun gaya masa wannan magana a farkon dare suka ce to a cikin dare ya tashi ya tafiya kuma ya saurari saukar azaba na'am فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce falamma ja'a amruna yayin da al'amarinmu ya zo wato na halakar da wannan alƙarya ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya samanta ya koma ƙarƙashinta wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin manbut sannan muka yi musu ruwa ruwa na duwar watsu duwar watsu daga da suke daga wato curarren a curarren yumɓu dutse wanda aka mayar da shi wato ta- a- a- wato yumɓu ne aka mayar da shi dutse aka ciccure shi da juna kuma ƙonanne musawwamatan inda rabbik mai alama daga ubangijinka wato mai alamar fushin Allah daga ubangijin mai alama ta fushin Allah a kansu wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id kuma ita wannan alƙaryar ba mai nisa bace daga azzalimai wato suna wucewa ta ita yayin da Allah ya saukan musu da azaba shine Allah ya sifanta yadda azabar ta kasance shine aka sanya samanta ya koma kasanta wato aka kife ta kamar yadda ya zo a cikin tafsirin malamai da suke ambatawa daga cikin wanda daga cikin ƙarshen daga cikin isra'iliyat ne mala'ika jibril ne ya ɗaga ta da kifan da gefen fuka-fikinsa sai da ya dangana ta da sama tukuna sannan ya juya ta ta faɗo a kan kanta sannan bayan an yi wannan aka biyar da su da wato ruwan sama na curarren duwa curarren yumɓu da ya aka mai da shi dutse saboda ƙona shi da aka yi da alamar fushin Allah daga gare shi kan wato fushin Allah ya sauka a kansu aka yi musu ruwansa kamar yadda wanda aka kama su sun yi zina ake musu ruwan duwatsu to su kuma haka aka yi musu daga duwatsun kudura saboda alfashar da suke aikatawa to Allah ya ce ba mai nisa ba ce wannan alƙaryar daga azzalimai domin dukkan masu tafiya ƙasar sham daga makka domin kasuwanci sai sun wuce ta nan wanda ya nuna wannan waje ne sananne a tarihi kuma shine albaharul mayyit dead sea ruwa ne wanda idan mutum ya shiga cikinsa ba zai lime ba kamar yadda za ka kwanta a kan turbaya haka za ka kwanta a ruwan ba za ka lime ba ko yanzu na je na gani da kaina da idona kwanciya za ka yi haka ba za ka lime ba saboda yadda ruwan ya zamanto ba ruwa ne na al'ada ba an ce a bayan ƙasa shine wajen da ya fi komai zurfi shine wajen da ya fi komai ƙasa da ƙasa wato a cikin doron ƙasa ba a cikin ba a cikin teku ba a doron ƙasa babu wuri da ya fi zamantowa ya fi dangana wa- wato ya fi ƙasa da komai a bayan ƙasa a cikin tudu na fili irin wannan wajen saboda wajen ya yi rami can ƙasa a kuma wajen mutane Allah maɗaukakin sarki ya bar shi ya zama tau aya wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala ta'qilun kuma kuna wuce musu da safiya da kuma dare dan me ba ku hankalta wato kusancewa ga shi ga yadda waɗannan mutanen suka zamanto su ne ake ce musu a cikin littattafan a cikin littafan kirista a, wato birnin Sodom da Gomorrah Sodom da Gomorrah a su ne alkaryatun da suka kasance annabi Lut an aiko shi shi baya daga cikinsu amma an aiko shi zuwa gare su kan ya yi musu wa'azi su bar wannan mummunan hali ga abin da suka yi masa suka ba su ga alfarmar matsayinsa ba da wa'azin da yake musu suka dace a san sha'awarsu ta makantar da su akan dole sai sun samu biyan bukatarsu har Allah maɗaukakin sarki ya halaka su da halakar da wannan azaba da ta zamanto izina ga waɗanda za su zo daga baya Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu daga azabar Allah Allah ya sanya mu a cikin waɗanda suke jin wa'azin da Allah yake mana a cikin alkur'ani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am a jama'a kamar yadda kuka sani duk shekara muna a da sunan wannan majalisi na tafsiri muna zuwa gidan prison a na na kurmawa domin kai gudumawar kayan abinci da kayan wanka da sauran abubuwa na bukata ga 'yan furzina waɗanda a suke a gidan yari sannan kuma ana amfani da abin da aka samu na taimakon da wannan majalisi ya hada waɗanda suke da wato wani bashi ne ya tsare su a wannan gida ko kuma wani haƙƙi ne wanda yake ba wani mai tsanani ba amma ba su da halin da za su biya ba su da wanda zai biya musu akan biya muna amfani da a 'yan uwa da masu shari'a da kuma masana shari'a lauyoyi domin a yi wannan kusan shekara wajen uku kenan muna yin wannan to bana ma muna da niyyar yin haka insha Allah ana nufin akai wannan ziyara jibi ranar Lahadi don haka an sanya akwatuna kamar yadda muka yi bara abinda da aka sanya a cikin akwatin daga nan da gobe da jibi za mu ɗauke shi akan cewa taimakon ɗan fursuna ne da haka ga akwatunan nan an saka su an shigo da su cikin masallaci domin duk wanda yake da niyya ya sanya a ciki sannan wanda yake da kayan abinci ko tufafi tsofaffi ko a kayan shimfiɗa wanda baya bukata kuma wanda yake bukata ɗin amma yake so ya sadaka da su zai iya kawowa wajen masu gadi a nan bakin kofar wannan masallaci domin duk suna daga cikin abubuwan da ake tarawa ake kai musu da takalma da sauran abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya kuma ba mu ladan Allah ya ba da ikon taimakawa. zami addu'a a wannan sa'a ta juma'a ta ƙarshe wadda Allah maɗaukakin sarki yake karɓan addu'a kan dukkan ‘yan uwa waɗanda suke da buƙatu da suka turo a musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'o'in mu baki ɗaya wanda suka mutu Allah ya gafarta musu marasa lafiya da suke kwanci a asibitoci Allah ya ba su lafiya da waɗanda suke karya arziki ta same su Allah ya tayar musu da arzikinsu wanda suke cikin bashi Allah ya biya musu basu sukansu kuma wanda suke cikin wani tsanani Allah ya yaye musu da kuma sauran bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين akwai bawan Allah wanda ya gyara mana a wato a air condition na wannan masallaci domin a samu saukin sauraron wa'azi da kuma saukin sallar tarawi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da aljanna Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya wannan aiki a cikin mizanin kyawawan ayyukansa da duk waɗanda suka taimaka a wannan a wajen tafi da al'amuran wannan masallaci a wannan wata Allah ka karbi ibadunsu Allah ka karbi wannan aiki daga gare su Allah ya kai musu kyakkyawan sakamako da aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin